الحمد لله ثم الصلاة والسلام على أسعد النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين الحديث السابع والثلاثون حديثي نتلاتين دبقوي عن ابن عباس أنكر ودق عبد الله بن عباس رضي الله عنهما الله يكارى مصير لا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم daga ma'aiki fi ma yarwihi an rabbihi cikin abun da annabi ke riwaitowa daga ubangijinsa tabaraka wa ta'ala qala inna allaha kataba alhasanat was sayyi'at yani Allah yayi umurnin rubuta kyawawan ayyukan bayi da miyagun ayyukan saboda akwai mala'iku waɗanda rubutu ne aikin da Allah ya sa to Allah ya umurni duk aiki na alkhairi a rubuta ma bawa duk zunubi an rubuta masa to amma mu saurari hadisin za mu ƙara gane girman tausayin ubangiji ta'ala ya ce sun bayyana zali sannan Allah ya bayyana haka subhanahu wa ta'ala faman hamma bi hasna duk wanda ya nuhi ya yi niyyar alhammu shine alqasdu nuhi da al'azm duk wanda ya yi niyyar aikata hasana kyakkyawa kasa niyyar fakat gobe zan yi kaza na alkhairi falam ya'malaha sai bai aikata wannan kyakkyawa ba kataba Allah Allah zai rubuta wannan indahu a wurinsa hasanatan kamila lada cikakka kamila wanda ba ta waya a ciki wa in hamma biha idan kuma bawa yayi nufin aikata alkhairi fa'amilaha sai yayi nasarar aikata alkhairi katabaha Allah indahu ashra hasanat Allah zai rubuta ma bawan a wurin sa kyakkyawa goma ila sab'i mi'a dhifin zuwa ga limci ɗari bakwai ila adu'afin kasira zuwa lumkin balimci za a rubanya masa wa in hamma bi sayyi'a idan bawa yayi nufin mummunan aiki yace sai fasawar da ya yi za a rubuta mai hasana kyakkyawan aiki kamila wa in hamma biha idan bawa ya yi nufin aikata sharri fa'amila shaidan ya ma'ana rinjaye sa sai ya aikata zunubi bibo tausayi can lada za a sa kamila ko in ya yi aiki kuma za a sa mai hasana ashira hasana to nan katabaha Allah indahu hasna kamila wa in hamma biha idan yayi nuhin zunubin fa amilaha ya aikata katabaha Allah sayyi'a wahida za a rubuta mai zunubi daya menene ake nufi da hadisi yanzu in kai niyya gobe da sahi zan yi sallar addu'a gobe zan farawa kana sa niyya Allah zai ce mala'iku rubuta mai kyakkyawa sai a rubuta ma cikin ma'auninka gobe ta yi sai ka shagaltu kan manci baka yi ba na dan na nan sai ka samu nasara ka aikata sallar da kai niyya sai Allah ya ci rubuta mai lada ɗari lada ɗari biyar lada ɗari ruwa saboda gwargwadon niyya to zunubi kuma da kayi niyya ba a rubutawa ta sai ka tuna ka wanga aiki ban yi shi gaskiya shaidan dai da ya so ya cuce ni na bari sai Allah ya ce a rubuta mai lada kamida to in mutu ya yi nuhin zunubi sai shaidan ya rinjaye sa ya aikata sai Allah ya ci rubuta mai zunubi ɗaya kwaya ɗaya musiba da hasara ta tabbata ga wanda ɗaiɗaiku sun kara rinjaye goma goma kamar a ce lada goma za a rubuta in kace subhanallah hadisi ya nuna in kace subhanallah lada ishirin zunubi ishirin za a sha in ka ce alhamdulillah lada talatin a shahi ma zunubi talatin to akwai abubuwan da da ka saniya za a sama lada ɗaya in ka aikata a sama lada goma to zunubi kuma ɗai yanzu a ce in an zo wurin kwan ɗai ku ɗai ɗai ɗai ɗai su rinjaye inda disi disi disi ne mutum bai cuci kansa ba ya cuci kansa da goma goma na ya kamata tun da ana ta kara ma bonus nan n n ne n n n kuma sai an sa interval ba mala'iku sai sun yi kamar awa bakwai ana jiranka ko ka janye magana ko za ka fasawa ko za ka bari yau sai mun je mun yi dan tunda ana kiɗi sai ka rubuta barshi ana ta jira yalla sai tuna Allah yalla sai ka ban zuwa na fasa ban zuwa ban taɓa yi ba sai mai rubuta kyakkyawa ce to kaga ko yayi sa'a bari a rubuta mai lada Allahu akbar gaskiya ya kamata mu yi makan mu adalci mu yi makan mu adalci Allah na son mu wallah Allah na son mu sosai mu ne babu son kanmu mu ne ke zaruntar kam kun san ka'ida zunubin dan adam a zahiri ya yi alkhairin sa yawa tabi'a ce ta dan adam to Allah kuma na son mutum da shiga aljanna sai an ka bashi boni ta bangaren ladar da bai yawan yi in yayi sai a rubuta mai lada goma zunubin kuma saboda yana da kwashe-kwashe sai a ce mai samai en samai filis en filis en na filis ben filis satsan filis filis mil amma wai can sai ya kasa mutum zai zo kiyama a ce ni kai ma Allah ya shuru to an ya ko ina da ki baka da lada ko dai sai an ba shi ujuri a ce ita tunawa dai akwai wanda bai tuna komi sai a ce mutu ga littafin zunubi na ga sunan malam tuli tuli mutum ya yi ta kuka mu yi makan mu adalci mala ya ce bukhari da muslim sun ka fitar da shi fi sahihi ma ya hadil huru fanzur ya akhi ya kai nan uwana ka kalla ka lissafa waffaqana Allah wa iyyaka Allah ya mun gam da katar ga baki dai ka kalla ka lura ila azimi lutfullah ta'ala girman tausayin Allah ta'ala wa ta'ammal hadil huruf yace ka tsaya ka lura da waɗannan lafuzza da sun ka zo qauluhu indahu da ya ce indahu ishara ce zuwa ga itina biha kulawa da wannan aiki na la'ada ƙaunuhu kamila faɗansa ya ce kamila litta'akidi ne wa shiddat litina biha kenan an karfafa maganar da za ka tar da ladar kamila babu wani da zai tauye ma ladar قال في السيئة التي هم بها ثم تركها bangaren zunubi da bawa yayi nufi kuma bai aikata ba saboda ya tuba ya koma ga Allah kataba Allah indahu hasna kabila za a rubuta mai lada amma marumai sun ce da sharadi mutum ne ya sa niyya yau sai ya fara shan sigari da an yi isha ishta an kai ashe bai da ko sisi da ala aromin kadago da ala muka kadago yan nemi asusun gida ya lalaba ya yi fata ya bai samu bai ce na fata to ba a rubuta mai ladawa saboda shi kasawa ta sa ya bari ana maganar wanda a'a Allah ne ya ji tsoro ga duk abun da ake iya sakon da ya yi niyya yana da su yana da damar ya sai ya bari to wannan lada za a rubuta mu akwai kisas wanda Imam Nawawi ta cikin Riyadus Salihin barin zunubi dan Allah kadai kana iya tawassuli da shi ya ka kisar wannan bawan Allah ya nemi wata baiwar Allah dangin su ne da zinatakkiya ta ce wallahi arab ne kadar ma arme man an buga an buga sai fatara yunwa ya jayo ta ya ta zo wurin shi wallahi ina son bashi mun galabaita yunwa ya ce to dama ce san abin da nake bukata za ki amince ka yi shuru kai nazari ta ce tayar ga kuɗin ga matar ya samu duk abun da yake iya yi da ita cikin ɗaki ba kowa matar na da takowa ya yi yunkurin ya yi tsaduwar ta ce ka ji tsoron Allah ka ji tsoron Allah sai ya ce wannan kalma ta sa ya tashi kuma yana da iko ya ce da kuɗin na yahe kuma ban son wannan da sun ka shiga cikin matsala ne cikin wani kogo a daji sun kai irin waɗannan addu'a. A sai akwai addu'ar ba da ba ka ce Allahumma atina a aikin kwarai da kai ka san dan Allah sai ka gaye shi ka yi addu'a ce. Ya tashi dan dukin ya rihe inda ba rezo babu communication ashe rezon Allah bai kufe. Rezon Airtel da Mubi na cikin rezon nan bai da kyau wallahi alakan mu tsakanin mu da Allah gaskiya bar kowa ya shiga. Tuduwa ce. amma ba mu da fitini yau mu ba mu da fiti mu mun ka shirya fitin mu dan wani in yayi kira ba kiran bai kuwa bawan Allah ga annabi yace sun uku sun ka kalli juna dan shi kullum mu abuta da mutanen kwarai sun ga to kun ga ducin da ko ba mai iya hidda mu in ba Allah shawara ta kowa ya tashi ya roki Allah da kyawawan aikinsa to yanzu tambayar in ba su da kyawawan aiki ka sun mutu nan ko in an yi ihu ba mai shi dukin kuma babu ƙarfin da zai iya daga shi ashe Allah shi ne alƙawi dukin na wane ne ba na Allah ba wallahi duk salihai ne ya ce ya Allah ka fi kowa sani wata baiwar Allah ina son ta fiye da yadda namiji ke son mace na buga na buga ya ba da labarin daidai yake Allah in na bar wannan zina ne kadai don tsoron ka Allah ka hidda mu sai ga duki Allah yake gurusa duki an ka tunkuɗe shi iska na shigo amma tun da su uku ne na mutum guda ne an ka karba ta fa ba su iya hita ko dan shi ma yace to Allah ganawa inna da abba mata ko da ba su isa ba su ci gabanin su ni al'ada ta kenan matasa wanda in an yi arbi sai a hita ce ban zama garan da fami su kashe ni dan matata can ofon zan tafiya ba haka ke ba in an zo ganin su inda dan leda kihi a dan lafe ta a kama inna goro ta tsabna tunda ita ba ta cin kihi shi tsoho yanzu an kai shi ta ba a kula da shi yawanci yan barika haka ake matan ne wai ba su son a ce babanka na raye ko wadda ke son ka tana fata a ce babanka ya mutu in ba rangaita ba ka ce a da sohin sun mutu ba ba za mu shakata kawai eh ya ce neman abinci wata riwaya neman ciyawa ya yi nisa da shi abba ya dawo ba sai da dare ya yi ran shi a ɓace ya tatso madara ya ce Allah ga madara a hannuna ga ɗiya suna kuka da yunwa shi karan kansa da yunwa matar da yunwa ya ce ban kasance ina ba ɗiya ko ni mu sha gabanin abba da inna kuma sun yi barci kuma ni tarbiyya ta ban da baba in yayi barci ɗiyan bariki ana kai tashi da Allah ba mu da kiratun kin mu lakwal kana ta kwana tsoho ba ka san komai kawo arba'in kin na san da gangane ba kai kwana ba haka yara da yawan su in inna na kwana ba a talla sai ka ce maka na kushur kushur ba na barci ba ku talla shi sai da in lokacin sallah labud amma yau haka muke subhanallah dan shi Allah da ya gyara yace Allah haka na tsaya tun isha sai asuba yara sai da sun ka gaji da kuka sun kai kwana shi ma bai yi barci ba madaran nan hannunsa sun ka tashi ya ce abba ku yi min gafara na makara ga madarar sun ka sha sannan ya koma gidan shi da iyayen basu ya ce Allah in na yi haka ne dan neman yardar ka Allah ka hidda mu Allah ya ce mai wuce kawai ba sauran mutum na ƙarshe shi ko mai dukiya ne yana kiran 'yan aiki ya sa su aiki maneuver sai an yi shiga ka'idar shari'a ba ta sa mutum aiki ba ku yi magana ba akwai zalunci nawa za ka yi min jinga za a yi ka yarda na yarda to bismillah in aikin bai in kana da shari'i ka samu in aikin ba bai yi ba ban biyan ka to wannan shurutu ne in yayyarda haka za a yi an yi aiki an gama ka san cikin mutane akwai butulu tulu wanda bai bai kiɗa shi wani kullun nashi bai isa shi naka yake nema su duro cikin aljubunsa. Mu samu wadatar zuciya jama'a. An gama yana biyan mutane wace ka wallahi ni ban yarda ba ban yarda ba wallahi ni ya sahiya ku yayi hushi ya far kuɗin. Ashe kuɗin ga hannun mai tsoron Allah suke ya san ba zuhur shike ba. Ya aje kuɗi shekara ɗaya shekara biyu ba wanga bai da ya fara jujjuya da kuɗin nan. Kuɗi malam garkuna na tumaki da na shanu da raƙuma har da bayi shekaru sun sha can ba wannan ya talauta ka san talauci sai ya hiddo ma in ka talauce ko duk tsohon wandon sai ka lalabi aljihu talauci bai da daɗi wannan in ka saba sa kuɗi cikin kayi ka zo kana ta fuye abu da baka ajiye ka kokkoba ka bincika ka yi fuyen gurga mai babu sai ka fara tuna wa nake bi ba shi wa nake bi ba shi wa nake bi ba shi talauci bai yi ba Allah ya kare mu da talauci sai ya tuno a ina bin alhaji wani bashi alhaji ka gane ni kai ne wa wata shekara ba a yi ma aiki ba wani ya bar kuɗin shi a kai ne ya ce to dibo gidajen ka ga shanun ga da duk na ya ce dibo dibo kuɗi na na ce ni ban zo kai min irin abun da masu kuɗi suke ma ya ce wallahi na kai kuɗin ka ne na yi ta jujjuya da shi shi ko saboda tsari dama butulu ne butulu bai iya baka matsolo shi ko kuɗin aikin da an kai mai bai bada duk ya tattara shanun da duk kakaf annabi ya ce tsaye da ko na gode bai ce ba wanda ya yi wanga tanadin kuɗin mutane ya ce Allah in na yi haka ne dan neman yardar ka Allah ka hidda sai ga duke gaba ɗai ya kau sun ka hita suna ta tahiya to yanzu abun tambayi cikin waɗanda mutum uku wane ne ya aiki wanda dai ana iya ce ya yi aiki mai girma wanda ya bar matar wanda ya tana da kuɗin har sun yawaita ko wanda ya kwandare da ɗan roba ta madara ɗiya na kuka wa dibo yadda mutum ke son ɗiyan shi bai fasa wane ne ya kai makura wurin aiki kuɗi hukunsan to kaga mu yanzu manyan sojawanmu muna son su ne muke gai don su bar wannan yanzu an hiddo yara in shugaban kasa zai balaguro gobe za su je mara da Allah ya kare su to yara da yawa akwai friday mission da yawa ba abun da a rubuce takarda ake ba su su ba su iya magana wani babban soja ne wanda shi bai aikin komai sai cin waɗannan kuɗi na haram a rubuce an sama kowane irin shika goma a hannu an baka shika uku kuma sai ka sa hannu kai sigi kun ba ka iya ce to ina sauran in kace ina sauran za a hidda ka duk yawanci manyan gine-gine da suke cikin wannan kuɗin haram ne ake polis na ta yana gadi a wata banki shugaban polis ne ya amshi kwangila ga wannan banki abinda banki ke zubo ma wannan polis ba shi polis ake ba shi ba duk wannan sai kun biya su kiyama kamar ga kowa ya kuskure ya mutu da haƙƙin wani ko dala ce Allah ya kare to Allah ya saka da alkhairi waɗanga mutane to yanzu abin da ya sa na kakisar shi ne in mu ne kowa ya ba kanshi amsa in mu ne an ya muna da abu ɗaya da za mu iya gaya ma Allah mu gida akwai ko akwai abubuwa da yawa ko wanda ta yi baka gaya ma kowa ba kowa bai sani ba dan Allah ne ajiya ce gobe kiyama to in ba mu da gabanin mutuwa mu samu wannan ajiya wani sirri bainaka wa bainal ba wanda gaka yadda kowa ya sani tun a duniya irin matsalolin da na iya kana cikin balaguro sai ga ayin ta'adda da bindiga ta mai hasbunallahu sai ka yi aikin hasbunallahu can baya ina mahita wani yayi aleluya hiddo dan bibil wani ya hito amanar rasul amanar rasul bi masuta ba ta ana ka bindiga tunano wani aiki da kai tsakaninka da Allah ba wannan yaro yayi ba a lokacin bayan tahiyar annabi Isa ba yana zuwa karatu wurin boka an tura shi wani ya girma ya zan boka representa ya haɗu da wani malami sai ya zo a hanya ga wata naman daji babba ya tare mutane yaro ƙashe imani ya ce to Allah ka zaɓa min in aikin bokan na in na mala yau zai gani in aikin malam shine daidai Allah ga duki nan zan shehi wannan naman daji in ya mutu kawai ni na bi hanyar malam kawai ya yi shewa abun ya mutu shi kenan ya komo gari Allah ya bashi mu'jizat in makaho ya zo ya mai addu'a kai tsaye zai gani mafadan sarki makaho ya ji labari yaro ya kamai da yake ba ni ke ba da lahiya sai ka yarda la ilaha illallah in gaya ma Allah yace na yarda ka yarda sarkin ku ba Allah ne ba na yarda kai ne ba fada wace na yarda an ka roka mu Allah da ya zo fada yana sarki yace wai mai da mai idon ka yace Allah yace Allah ni yace a Allah ka wanda ya haɗe ya ce lalle ba fada ya ɓaci ya shigo sabon addini to kisa suna da yawa Allah ya tabbatar da mu akan sunna Allah madaukakin sarki ya nuna mun lahadi mai zuwa inda za mu tashi akan mi hadisi na talatin da takwas subhanaka Allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh